أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da jinjinawa da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci domin ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam na al-hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da yau muna yammacin ranar alhamis hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 445 29 kenan ga watan rajab da tara ko da takwas da takwas da bakwai ma ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 445 wanda ya daidai da takwas ga watan biyu miladiya ta 2024 wanda muna ƙarshen watan rajab daga shi sai sha'aban tukun ramadan ramadan ya gabato nan da wata guda kenan da 'yan kwanaki Allah subhanahu wata'ala ya gwada mana wannan wata kuma ya ba mu ikon azumta shi idan mun azumta kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓa mana ibadunmu gabaki daya idan ba manta ba karatunmu da ya gabata mun zo ƙarshen baban da malam ya kawo mana bayani game da sharaɗi a cikin wato saye da sayarwa wato mun gani cewa dukkan sharaɗin da aka sa shi cikin kasuwanci matuƙar wannan sharaɗin ya saba ma ubangiji subhanahu wata'ala ya saba ma karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan sharaɗin batacce ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko da ko ya kasance sharaɗi ne wato sama da ɗari ko kuma guda ɗari wanda hadisai sun gabata hadisi na ƙarshe da muka ɗauka a cikin wato baban shine hadisin abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi da yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabi a hadirin libadin wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wato wanda yake ɗan gari ya jibanci lamarin saidawa wanda yake ya zo da ƙauye wato kasu kayan shi na kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan wannan kamar yadda bayani ya gabata ya ce wala ta najasu kada ku zamanto ku ringa yi ma junanku annajash shine kamar yadda ake cewa in giza mai kan turuwa ka zo ka taya ma mutum abu wanda ka san abun bai kai ba haka idan ka rudar da shi ya zamanto ya kasa samun wato ko ƙasa da haka nan ko ya je ya wuni yana yawo bai ci bari ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi kada ɗayan ku a same shi ya sai da wani abu ko kuma ya shiga cikin kasuwancin wani dan uwan shi misali wani kai da wani abokinka ko kuma ka zo kasuwa sai kaga wani yana cinikin wani abu kaza yana cewa zai sayi jika tara sai ka zo kwatsam ka shiga ka ce a kai ka sayi jika goma to wannan shari'ar musulunci ta yi hani akan irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace wala yakhtubu ala khitbati akhihi kada ya zamanto kuma ya je neman aure ya shiga neman aure sai da aka zo gadan-gadan an kusa bashi wanda kai kana da aujunka ka kewayo ka je ka wannan in suka ce kai ne malamin sa a makaranta to kaga wannan abu wato bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan irin wannan kenan idan ya yi khitba deja ya yi magana mutum ba zai shiga ba sai ka bari idan ya dace to kai he ka hakura idan kuma ya zamanto bai dace ba kenan sai kai ka shiga bayan shi amma inda bayani ya gabata cewa amma idan ya zamanto misali baka sani ba deja shi ya je yana neman ya auri wacce kai ma daga baya ka kewayo kana nema to wannan babu laifi mun ba da misali cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da Fatima binti Qais wato lokacin da ta zo take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga Muawiya ya zo yana neman aurenta kuma ga Abu Jahal shi ma ya zo duka suna neman armanta ina wannan ya nuna maka cewa idan kowa bai sani ba wannan ba laifi bane ba ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba mata Usama ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wala tasalul mar'atu talaqa uftiha kada mace wato ta tambaya ko kuma ta nemi wato a saki ‘yar uwarta wato a saki wadda suke zama tare da ita shine a hausa suke cewa kishiyarta ta nema ta ringa bin miji da kissa da wasu abubuwa da diddami ne diddan ya zamanto ya saki wannan matar tashi shi sa na sallallahu alaihi wasallam ya ce litakfa'a ma fi ina'iha dan ta zamanto ta sauye abin da ke cikin kwananta bi ma'ana mu'ashara da yanda kula zai ringa rabawa yana ma waccan yana ma wannan wanda haƙi ne nasu kenan ita dan ta kwace duka wannan kula ta dawo ita ake yi wa shi yasa ta nema da kissa da wasu abubuwa ta nema ta ce ai sai mijin wannan ya saki wannan matar tashi ta ce gashi nan kaza yake kaza yake to anan malamai suke cewa hatta da wato ba ita matar ba wanda take gida ko da a waje misali ka ga wata kana so ka ƙara aure sai ta zama ta ce maka a dole ne ka saki ta gida to wannan ka gani sharaɗi ne wanda yake ɓatacce ko da ka ce mata eh ta zo ka aure ta wannan sharaɗin ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ne wanda yake ɓatacce ba ka in ba wanda yake ba wau biyu kuma ba ya sake ba wato ta gidan ba Allah subhanahu wataala ya dace ala kulli hal kenan duka wannan hani ne game da wato yazo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wannan al'amurra da malam ya ambata mana a cikin wannan hadisi na abi huraira shunan da shi ina yau insha Allah za mu tashi sabon babe malam yake cewa babu riba wa sarf baban da zai yi bayani game da abin da ya shahi shine riba da kuma canji da kuma canji as-sarf shine canji ar-riba a yaren larabci idan aka ce arriba ana nihin aziyada ƙari ana nihin ƙari da wasa muke cewa riba ko a ce kudin ruwa ko kuma a ce ruwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce yake cewa fa game da abin da ya shahi ƙasa fa idza anzalna fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat yace warabat ka gani idan an sabko ruwa ƙasa ta sha sai ta zamanto ta huddo tsirrai kinan ta ta ƙaru ta hudu abin da ya shahi wato tsirrai to abin da ya shahi riba haramcin shi ya zo a cikin alkur'ani da kuma sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haka ijma'i na malamai hatta da kiyasi wanda yake ingantacce ya zo akan abin da ya shahi haramci na riba shi yasa ita riba a cikin musulunci haramun ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa can cikin suratul baqara wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kaga karara ubangiji subhanahu wata'ala yace ya halatta muku wato saye da sayarwa amma abin da ya shahi riba ubangiji subhanahu wata'ala wato ya haramta ta game da kuma hadisai zan magani hadisai da yawa cikin wannan babin da malam ya kawo mana wanda suke mana nuni kan cewa riba haramun ce haka malamai sun yi ijma'i ga baki daya akan haramcin riba babu malamin da aka taba samu yace riba halal ce saboda nusus sun zo sun bayyana yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat haka hadisai sun zo karara daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan haramcin wannan sannan ita riba wani abu ne wanda zaka gani shari'ar musulunci ta haramta riba saboda ɗayan abubuwa daga ciki akwai irin yanda kullum abin da ya shahi riba zaka ga talakawa ne malamai suka ce talakawa ne ake sawa su ringa aiki bijuhinsu sannan ya zamanto suna tara ma masu kuɗi wannan kuɗaɗen kullum dukiya ce ta mai kuɗi ake kwata ta afuwan ta talaka ake kwata a ba ma wanda yake mai kuɗi misali mu ɗauki riba wadda ake yi wadda take ƙararra yanzu kowa ya san ta riba ta banki yanzu riba ta banki ya ne ne ake mafi yawa 'yan bankuna idan lokaci ya zo zaka gani suna ma mutane tallace-tallacen riba a ce ma akwai bashi da ake bada to duk wannan bashin da ake baka to ba bashi bane na tsakani da Allah bashi ne na sai kayi ƙari in kana ana ma salar a banki zaka yi su ce ma akwai bashin kaza akwai bashin kaza duk wata munasaba idan ta zo sai su ce ma akwai bashi da za a baka dan kaza misali yanzu an zo azumi ya kusa sai a ce akwai bashin ramadan tunda an ga musulmi ne kai kuma daman kana ta tunanin ya za a yi ka samo kayan buɗe baki ka samo kaza ka samo kaza a kawo gida a ajiye saboda wato a shiga ramadan a nutsu a yi ibada sai ka je ka ɗauko to wannan da ka je ka ɗauko tsarin menene za a ce to gashi nan za a baka da ya san mil misali ko kuma za a baka bashin 'yan miliyon za a ringa hudda maka umma a cikin salar inka umma kuma a ɗirin dama wani lokaci a ce a wannan lokacin zaka bada to in a cikin salar ne idan ka zo kuma za a baka 'yan miliyan ba 'yan miliyan kashi za a baka ba a sai a baka nefson mil deja ka ganin sun hudda ribarsu deja kenan san mil misali deja misali in riba kudin ruwan da za su kara ma san mil ne zaka kara musu deja nefson mil za a baka kai kuma me zaka maido 'yan miliyon za kamero to kaga wannan kuma 'yan miliyon ɗin da kamero su sun samu riban mi jika ɗari to irin kan mutum nawa wannan akan misali sannan kuma yana daga cikin abubuwan da ake wanda ake tara ma kuɗaɗen wane ne mafi yawa masu kuɗi ne mai kuɗi ne zai zo banki su isko shi straight wane zo ka zuba hannun jari a wannan bankin ka sa miliyan 100 la'alla cikin shekara sai ya samu riba ta riba ta miliyan 50 to ka gani yana zamnawa ba abin da yake kawai ya sa kudin shi cikin banki to an zo an ba ma wannan bashi an ya maido da kudin ruwa wannan an bashi bashi ya maido da kudin ruwa wannan an bashi ya maido da kudin ruwa kaza da kaza sai dukiyar ta zo su hudda kasansu su hudda kaza har shi ma a bashi percentage inda aka ce za a bashi yanan kaga yana zamne shi yasa malamai suke cewa duk inda riba ta yawaita zaka gani masu yayi zaman banza sun yi yawa saboda wannan masu kudin da suke kai dukiyarsu cikin banki su zuba da suka zo suka bude wasu kamfaninnuka wanda al'umma za su je su yi kwadago su yi aiki a can ka gani ai za su samu wato za a rage zaman banza a cikin al'umma to amma da suka je suka tara kai wanda kake talakkan kai ne ka je ka amso bashi kuma zaka yi ta kwazo sai ka biya wannan kaga daga ƙarhinka ne ka biya kuma aje a ba ma wannan mai kuɗi wanda yake zamani to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta abin da ya shafi ita wannan riba wasar shi kuma canji shi ma bayanin shi zai zo malam zai ƙara kawo mana hadisai game da abin da ya shafi canji hadisi na farko da malam ya kawo mana alhadisul khamis was 70 ba'da al-mi'atayn an umar bin khattab radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء نم لفظ الذهب بالورق غريب بالذهب ايوه wannan la'alla akwai qata a wannan a wannan nuskha wannan hadisi riwaya daga Umar an Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi ya zo don yi mana bayani game da abin da ya shahi kasuwanci wanda yake ingantacce da kuma wasu nau'i'ika wanda na kasuwanci wanda riba take shiga ciki idan kaga sai ya ambata mana abin da ya shahi zinare ka ƙara ko da azurfa da kuma abin da ya shahi albur da ashair akwai ziyadar hadisin ta zo a wata nuska ya kara da cewa wattamru bitamri riban illa ha'an wa ha'a to abinda ake nihi da azhabu bizahabi riban wato zinari da abinda ya shahi zinariya akwai riba a cikin su illa sai dai ha'an wa ha'a me ha'an wa ha'a shine ha ta cewa amshi khuz kai kuma ha ta wato karba misali shine da mutum zai zo misali ga zinare na zan ba ga zinare in dai ba a wajen bane ba za a yi wannan kwatankwacin ƙarin wannan da zai shangiman inda za a yi misali ga zinare na kaza amma ina son wani zinare amma kai yaka ce ka ƙara mini akan zinaren gwalgwadon kaza misali zinariya akwai wadda take wadda misali yanzu aka tono ta akwai wadda kuma an sarrafa ta to wadda aka tono yanzu ga ta nan ina da kilogram ashirin to kana da waccan sarrafaffa to sai na zo na ce maka ina son wannan sai ka ce mini a tun da gram 20 gare ka wannan wadda ba a sarrafa ba to ni zan baka gram 15 ko gram kaza kinan kaga ba a yi ba daidai wa daida to shi yasa a wata ruwaya zai zo ya ce illa matsalan bi mithli sai dai tamka da tamka kowace irin sarrafa aka yi mata in dai zinariya ce wannan ma zinariya sunan da to daidai gwargwadon da na baka haka zakka bani ba a magana abin da ya shahi ƙari in dai jinsin su guda kuma a yi zamanto abin da za a yi gashi nan na baka kai maka amsa dabit in mutum da zai gane game da abin da ya shahi riba riba akwai kamar na malamai suke ambata riban nasi'a da ribar fafi riba akwai wadda ta jinsin abu guda wannan abubuwa jinsin su guda ne to bai dacewa a yi fifiko a cikinsu bai dacewa a yi fifiko a cikinsu tiya guda na baka ta sha'ir ta abin da ya shahi wata alkama ko kuma albur kai ma ka bani tiya guda irin wannan inda jinsin su guda amma a tiya guda na baka ka bani tiya biyu misali ga wadda take danya kai kuma ka bani busassa tiya biyu to wannan riba ne bai dacewa a shari'ar musulunci idan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace illa ha'an wa ha'a kamar yadda zan mu zo mu gani kuma ruwaya gaba da ta nuna mana wato abin da ya shafi illa mislan bi mislin an fahimta kenan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ruwaya Umar wato take mana bayani akan wannan sai hadisi na gaba daga Abi Sa'id al-Khudri shi ma irin wannan hadisi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'd wa la tabi'u al-waraqa bil-waraqi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'd wa la tabi'u minha gha'iban binajizin وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وتوانا حديثي شيمان أبي سعيد الخضري يرضى الله تتبتع أغريشي yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin kada ku saida abin da ya shahi zinariya da wata zinariya face sai dai in ya zamanto mislan bi misli daidai da daidai ce tamka da tamka ce kamar yadda muka ce zinariya ta gata nan yanzu na tono ta gram 200 to wannan zinariyar taka ko da an sarrafa ta in na baka gram 200 to gram 200 zaka bani shi sa wata ruwaya kuma yazo yadan bi yadin ga ta nan na ba ta kuma kai ma ga ta nan shi sa can yace illa ha'an wa ha'a kinan bai dacewa ya zaman to a ga zinariya ta ni na tono zan baka daga baya in na tono na ƙara maka in baka gram 25 to ta zama riba kai ka ba shi 20 in ya je ya tono zai baka 25 wannan ya zama riba idan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa mithlan bi mithlin sai yace wala tushifu ba'daha ala ba'd kada ku fifika kada ku fifita ɗayan sa akan ɗaya kada ya zamanto an daga wannan a ce a wannan ta hi tsada wanda a zinariya zaka gani gram gram in wata tahi wata tsada yanzu wanda take madaidaiciya gram ɗaya jika nawa ne jika 21 ne in ba manta ba wanda dai aka ake lissahin zakka da shi inda zakka tana miliyan 1,785 ne in ba manta ba yi to 21 to akwai wadda zaka same ta la'alla cewa gram ɗinta jika 20 yake ko kuma jika 18 wata kuma ka same ta gram ɗinta jika 25 to kenan in ka kawo wannan ka ce ga zinariyarka wannan za a baka wacce a'a illa mislan bi misli ita shanjinta da za a yi sai da ta da za a yi tamka da tamka ne ake yi ba a yin wata a ce an ƙara wata wata wato ba a ƙara ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabi'ul warqa bil warqi illa mithlan bi mithlin haka abin da ya shafi azurfa ita ma kare zamanto an fifi ka an fifi ta wata akan wata shi yasa ya ce wala tushifu ba'daha ala ba'd kare zamanto an fifi ta wata akan wata a ce wannan ai tahi wannan an fahimta ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabi'u minha ghaiban bi najisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kada ya zamanto an sayar da ita da wadda take gatanan da wata wadda za a yi ta mu'ajjalan kamar yadda muka ce a sai wani lokaci zakka ba zai baka ko da kuwa bari in naje gida na dauko in kama malamai suka ce shi ma bai dacewa kawai ita a waje guda gashi nan na baka kaza kai ma ka bani shi yasa a wannan lafazin ya kawo yace illa yadan biyadi sai dai hannu da hannu saboda dukkan shari'ar musulunci tana mine tana nema ta nisanta ta tsarkake mu daga abin da ya shahi kwada daga abin da ya shahi riba zan mu zo wajen sarf shi ma zan mu zo wajen sarf wa fi lafzin a wani lafazi yace kuma illa waznan bi wazni sai dai wato abin da ya shahi wazaninta ita ma da wazaninta kilo kaza ne kilo kaza ne na baka kilo biyar kai ma ka ban kilo biyar ce mislan bi mislin tamka da tamka sawa'in bi sawa'in daidai wa daida gina wannan hadisin yana mana bayani shi ma game da wasu nau'i'ika na riba wanda duka zinariya tana shiga me yasa dai ake kawo zinariya saboda asalin kuɗi menene zinariya ce asalin kuɗi zinariya ce hatta a yanzu kuɗaɗe da ake yi wa ƙasa ko da take yi ana yin ekibalansu insu da mine da tushe zinariya ko da ke tura suna wannan in su juya a ce an yi ekibalan in shi da dala ko da ero to ero inda ne aka yi ekibalan da zinariya shine tushe to wannan duka suna daga cikin wato hani da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi game da riba da dukkan nau'i'ikanta na abin da ya shafi ribar fadl wadda za a ringa fifitawa a fifita wannan akan wannan kaga yayi hani akan sai da zinariya da zinariya sai dai in ya zamanto mislan bi misli tamka da tamka haka abin da ya shafi wato azurfa haka kuma abin da ya shafi wato dukkan wasu abubuwa wanda suke na tsirrai kamar yadda wancan hadisi yayi bayani idan a hadisin nan zan ga haramcin wato riba kuma cewa ita riba tana daga cikin manya-manyan zunubai saboda dukkan zunubin da kamar yadda muka faɗi dukkan zunubin da wato wani azaba ta tabbata akan wannan to wannan zunubi ne wanda yake wato wanda yake da babba haka kuma game da abin da ya shafi irin wannan kasuwanci wajibi ne at-taqabud a karɓati majalisin wahid wato a mazamni guda alamai suka ce sai a mazamni guda gashi nan na baka ba a yi shi ba ila ajalin a inda aka sai da wannan a wannan wajen za'ai sawa'un kuna zaune ne waje guda ko kuma kuna tahiya ne ko kuma kuna saman wani abin hawa ne amma dai ba a ce ba sai an rabu wani ya je ya dauko kaza a ko ma ka je ka dauko sai gashi nan a yi in baka ka bani wato a huce wajen sannan kuma cewa idan ba a yi ba taqabud in wannan kenan kaga sharadi ne wanda zai iya bata wannan kasuwancin da aka yi saboda ingancin kasuwancin yana da alaka da a karba a wuri guda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin warko yace ha'an wa ha'i illa ha'an wa ha'i haka kuma zan gani wato ita ma zinariya kenan ta zama to gwargwadon bi miqdar inta a majalisi guda ya zamanto an bada haka kuma haramcin ƙari akan mene akan abu wanda jinsin su guda misali ina da dabino wanda yake maga tiya guda kai kuma kana da dabino sabo gashi nan bushashe kace a'a tunda kai maga kake so dole wannan bushashe kilo biyu zaka ban ko kuma tiya biyu in baka tiya guda idan kaga an yi ƙari to wannan a shari'ar musulunci haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan sai malam yace al-hadisu as-sabi' was-sab'un ba'da al-mi'atayn an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه ساعين بصاع ليطع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوا أوا أين الربا أين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به وتولى حديثي شيكما رواية daga abi sa'idin al-khudri yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ja'a bilal ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bilal ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama bi tamrin barini ya zo da wani wato nau'i na dabino wanda wannan nau'i na dabino dabino ne wani wanda yake ya dan sa sufur haka yana da ɗan tsawo a madina ana samun shi to dabino ne wanda yake da daɗi bilal sai ya zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan dabinon faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi min aina laka hada ya bilal daga ina ka samu wannan dabinon daga ina ka zo da shi ƙala bilal sai bilal yake cewa kana indana tamurun radi'un wato mun kasance ina da wani dabino wanda yake wato ba kyakkyawa ba dabino wanda misali kaskantacce wanda baka gama shi ba da wannan wanda ya kawo saboda ai dabino hawa hawa ne kala kala ne akwai wani dabino wanda in ka ganshi dai a ba ma raƙumma akwai wanda in ka ganshi kuma kai ma ka san wannan dabino ne yace to yana da irin wancan dabina ya ce fabirtu minhu sa'aini bisa'i sai na tayi na saida shi na saida tiya biyu akan mi akan tiya guda bilal liyat'ama annabi sallallahu alaihi wasallam marwayaci yace dan ya zo ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dabinan ya ci ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uwa uwa wato wannan kalma ta wato mutum idan ya ga wani abu wanda an yi wani abu wanda yake na wato misali a ce ko asara kamar a hausa ka ce kash ka ce kash ayya ayya haka ake ce ko kamar abu wanda an yi shi ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ya haka yace ainur riba ainur riba ai wannan ita ce haƙiƙanin riba wannan ita ce haƙiƙanin riba la tafa'al yace kada ka ƙara aikata irin wannan abu walakin sai dai sanire cewa idan aratta an tashtariya idan ka nufaci cewa kana son ka sayi wani abu ko ka sayi wannan dabinan fa bi ittamara bi bai'in akhar wannan dabinan naka wanda yake kace lalatacce ne ka je ka saida shi sun mashtari bihi sannan abin da ka samu na kuɗi ka je ka so wannan dabinan wanda yake bai kyau wanda kake so an fahimta wato bilal da ya zo yana so ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama hadiya kyauta wanda wannan yake nuna cewa malamai ana kawo musu abubuwa wanda suke na kyauta ka duba abu wanda ka fi so ka fi so wanda yake malaminka ko a makaranta ko a gida ko a ina ne ka kawo mishi hadiya da daman kuma kyauta an sani sai daga abin da ya shahi abubuwa daɗaɗa ake su gaba da kyauta ya kamata a ringa tsabbaka sunan irin su bilal Mala Abdurrahman ya Sayyid da ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya so ya zo ne dan ya kama Annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi min aina laka hada ya bilal ina ka samu wannan dabina wato kenan kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sanwa shi ma abin nan kuma ya nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kula da sha'anin wato sahabban shi yace min aina laka haza daga ina ka samu wannan fa qala bilal annabi bilal yake cewa kana indi inda na tamrun radio ya kasance a wajen mu akwai wani dabino wanda yake ya dan wato darajar shi kadan karamar daraja gare shi kaskantacce ne yace fa biltu minhu sa'aini bi sa'i sai na je na dauki tiya biyu na bada aka bani wannan tiya guda dan me yayi haka dan ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai yace uwa uwa ainu riba ainu riba wannan ai shine haƙiƙanin riba haƙiƙanin riba annabi ya ce mishi la taf'al kada ka koma aikata irin wannan yace amma idza aratta sannu idan lakin idza aratta idan ka so kana so ka an tashtariya ka sai wani dabino yace fa bi'i tamara bi bai'in akhar kaje ka sai da wannan dabinan ka je kasuwa ka ce ga dabino na kaza ka je ka saida shi kudin da ka siye ka je ka so wannan ko rabin tiya ka samu da iya launi kidan ka ga dan menene dukkan abu wanda yake jinsi guda baka zo ba kana da shinkawa misali wadda take eh bogar son bogar son ko bahu bogar son ka zo shinkawa ce dai ko ka ce zakka bada tiya guda a baka wata tiya biyu wadda bata kai ta ba daraja ko kuma kana da wata wadda bata kai ta ba daraja ka ba da tiya biyunta a baka wannan tiya guda ko kuma misali hatsinka ya shekara biyu kaga sabon hatsi ka je ka ɗauko tiya uku ka ce a baka mi a baka tiya ɗaya ta sabon hatsi to wannan bai dacewa wannan riba ce nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma zan mu gani a menene yake iya dacewa irin wannan zan mu gani a hadisi na gaba insha Allah kina ala kulli hal wannan hadisin shi ma malam ya kawo mana wato shi dan yayi mana bayani akan abu na farko da zan mu fahimta shine dukkan mutumin da ya zo ka ganshi cikin wani abu wanda yake yana buƙatar ya nemi sani akan wannan kinan kai matukar kokarin ganar da shi hanya yi matukar kokarin karantar da shi hatta ya zamanto ya sayuta akan hanya wadda take madaidaiciya aka zama gani irin kwaɗayi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan su girmama annabi sallallahu alaihi wasallam akan su darajta shi akan yanda suke ƙaunar shi har ya kai mutum zaka ga yaje ya sai da abin shi dan ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna irin yanda wato suka kasance suna kula da annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma zan mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake kula da sahabban nashi da yanda yanayin su yake yaya suke haka idan mutum ya zo da wani abu wanda yake yayi kuskure a lokacin ka gyara mushi kuskuren shi kuma ka dora shi akan abu wanda yafi wannan na daidai kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ga yayi kuskure yayi abu wanda yake na riba sai annabi ya ce mishi mi idan ka tashi yanzu yanda zakkai kenan ka je ka sai da dabinanka sai ka je ka sai wani abu kamar yadda malam yake ce mana kullum ba ka kwace ma kare ba ka raba kare da kashi amma idan kana so ka raba shi da shi mi zaka yi ka kawo nama ka ba shi nama ya ka amshi kashi to haka sha'anin musulunci idan kaga mutum yana aikata wani abu ga yi mishi wani abu wanda yake shine karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya zamanto ka raba shi da wancan wanda yake sabanin hakan haka kuma zan magani haramcin abin da ya shafi ribar fadl kinan riba wadda take ta fifiku a ce wannan abu an yayi wannan a ƙara ma wannan akan kaza ko kuma idan ka kawo da yawa wannan wato za a baka wancan wato abin da ya shafi karanci Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu sai malam yake cewa al-hadisu samin was 70 ba'da al-mi'atayn an abil minhal قال سعدت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا wato wannan hadisi wato ruwaya ta abi minhan yake cewa ya tambayi albara bin azu yarda Allah ta tabbata a gare shi da zaid bin arqam yarda Allah ta tabbata a gare su gabaki daya an sarfi game da abin da ya shahi wato canji idan aka ce as-sarf shine abin da ya shahi canji an gane canji ishan misali kana da sifa ka amshi naira ko ka samu kana neman dolar to fa kullu wahidun yaqulu dukkan ɗaya daga cikin su kowanne yana cewa khairun hadha khairun minni a wani yafi ni alkhairi yafi ni sani je ka tambaye shi idan wannan ya tambaye da yazo ya tambayi wani yace a tambayi wani wani yafi ni sani shi ma da ya tambaye shi yace tambayi wani yafi ni sani amma dai kuma mene ya ce wakilahuma dukkansu suna cewa ya ƙulu suna cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an bai zahabi bil waraqi dainan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da zinari da azurwa amma mene dainan mu'ajjalan a bashi misali zan mi canji wani ina son canji ce amma ga shi nan kudin ba yanzu ba to wannan shi ma haramun to ka ce za ka yi canji misali naira kake so wani ina son ka bani naira amma kudin ba yanzu ba zan baka mu'ajjal dai kenan to wannan haramun ne amma anan abu guda da zaka fahimta cewa akwai ɗariƙa wadda kuma ta halatta shine misali wani ba ni bashin kaza yanzu misali da ka zo da ce mishi kai wani ba ni bashin kuɗi kaza na naira kaza misali ko sefa kaza ba canji ba to wannan kaga ya halatta amma ka zo da niyyar canji ne ga kai wani canji nake so amma mene amma kuɗin ba yanzu ba dainan kenan shine nan yake magana yana wannan shine ake ce kuma bai'un nasi'a ka ce wannan dai bayan zuba zakka bashi to wannan shi wato shari'ar musulunci ta hana shi kidan shine ya kawo mana nahan nabi sallallahu alaihi wa sallama an bai'iz zahabi bil waraqi dayna nabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hani da asayar da wato zinari da azurwa amma mene amma dainan a bashi kenan sai dai a lokacin ayi kaza to yanzu misali idan muka zo canji ya ne ake canji canji shine misali ni ina da sefa gatana kuma ina da naira to kai ka zo kana naira yanzu misali naira canji nawa ake yi dubu da ɗari biyu da wani abu ko mu ɗauka dubu da ɗari biyu dubu da ɗari biyu dubu biyu da ɗari biyu dubu biyu da ɗari biyu mu ɗauka haka to sai ka zo kana son canji gashi na a najeriya canji haka ake yin shi da ka zo na ce ma to canjin nan ni sai dai in maka shi akan dubu biyu da ɗari an gane kenan ka gani su kuma canza nawa ake da ɗari biyu na samu gumi ne ƙarin ɗari ko to wannan lahiya launi canji ne in ka yarda ka yarda sarfi ne an gane kenan shi ba maganayi wannan in saye da sayarwa ba ko kuma wani da Allah ba da samu ni transfer cikin kwanta na sai wasu abubuwa samu a tura ma wannan dubu kaza nawa zan ba ka canji yake alhassan canji misali ko a can yana naira dubu da ɗari biyu kai ka ce mishi a dubu da ɗari zan ka bani ko kuma dubu ɗaya zan tura maka wannan canji ne sai ka bashi harkar canji ne kinin ba maganar riba bace ba nan idan wannan kamar kasuwanci ne na exchange din kuɗi kuma wannan kuɗi zaka gani wannan yahi wannan daraja to anan ne kuma me yake shigowa wani sinifi ne ya zamanto a fifita wani akan wani misali na zo da tiyata ta hatsi ina neman wake sai wane ya ce wake ɗan rabi zan baka akan tiya hatsi to wannan ya halatta saboda me ba jinsi guda bane amma hatsi da hatsi bai yiwa a yi fifiko wake da wake bai yiwa a yi fifiko shinkafa da shinkafa bai yiwa a yi fifiko amma na zo da shinkafa ta ina son dawa na zo na ce ni ban da cin shinkawa he dawa ka zo da bahunkan ɗan bensank na shinkawa ka ce ɗan arba'in kake so a baka na dawa wannan yayi in kun daidaita saboda mini ba jinsi guda ba ne to haka can yi wannan misali sai fati wannan ha wannan naira ce to idan ya zamanto an zo an wata tahi wata balar wajen canji to wannan babu matsala wannan babu matsala kamar yadda malamai wato suka fari shi yasa hadisi na gaba zai ƙara mana bayani malam yace alhadisu tasi wa sab'una ba'da al-mi'atayn an abi bakara radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an al-fiddati bil fidda والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفدة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفدة كيف شئنا قال فسأله رجل قال يدا بيد فقال هكذا سمعت فتولى الرواية لك أبي بكر يقال تبتا أغريش الثقفي يجد شوى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفدة بالفدة النبي صلى الله عليه وسلم يا هني game da abin da ya shahi sayar da azurfa da azurfa wa zahabu bil zahabi haka ya yi hani game da abin da ya shayi sai da zinare da zinare illa sai dai mi sawa an bi sawaye daidai wa daida tamka da tamka kaga nan saboda mini saboda mini saboda jinsin su guda zinare gare ka zinare gram 20 ne to gram 20 zakka ba ne sawa'un wadda an sarrafa ta gram 20 an yi sarƙa wuya an yi kaza da kuma wadda ni yanzu na tono ta na same ta kenan ba ka ce ba a kai taka yanzu ka tono ta gram 20 ina ai ba a sarrafa shi wannan kuma an mishi ado an yi zinari an yi mai ake ce mata sarkan mata da dan kunna kaza da kaza kenan sai ka ce a to sai ka bani gram 20 din nan naka ni sarka zan baka ta daidai gram nawa gram 15 misali to wannan bai haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam a gram 20 kai ma gram 20 zaka bashi wannan abin da ya shahi jinsi guda to amma sai ya ce maka mi wa amarna amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni akan mine an nashtari al fiddata bil zahab kaifa shi'na mu sai azurfa da zinare iyayen da muke so da azurfa da zinare wanne ya tsada zinare to annabi ya ce ku sai yanda kuke so ku sai da kai ne ka zo zinaren ka gram 20 gawa ne yana da azurfa ka ce mishi a tun da azurfa ce gare ka sai gram 30 zaka bani tukun baka zinare gram 20 to wannan ya halatta saboda ba jinsin su guda ba idan shine muka yi bayani kan canji wannan sefa gare ka wannan naira gare ka to ka ce ba sefa dan mil franci ka ce mil naira zan baka a'a canji ya yake misali har ta kai dubu biyu ta limka to kenan sai ka bashi akan wannan yanda kuka daidaita kuka yi wannan yayi shi yasa yace kaifa shi ina wato yanda muka so annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya musu halacci akan sififita wato wannan abubuwa in dai matukar ba jinsi guda bane amma a taswiya a ce ayi daidai sawa'an bi sawa'in sai ya zama to mi sai ya zama to jinsi guda na'am da tsoho da sabon ce wacan bana 120 amma wani wanda ya shekara
a ce dala 100 to a ai ba ba ba ai shanji in shi bane zai wannan ai mine ne saya ne zakai da kuɗi da kuɗi ne zaka sai kamar yanzu ka zo da waken a'a na canji ai shi kuma canjin kuɗi ake magana shi ma ainihin da ya ce alzahabu bilfidda ai su ne kuɗi ko kamar ka ce dolar da sefa shi san dolar kace jika 60 ko jika 80 misali yayi baka ce ba san kai ma san furan zaka bashi saboda wannan yahi wannan kima ka zo sayan wannan gashi nan misali mai kyau ai zinare ma ba muka ce ba akwai wannan yayi fifikon wannan amma mene jinsin su guda aka ce gaba ɗaya kawai wannan in su zai masalan bi masalin sawa'an bi sawa'in waznan bi wazni kina wannan shine da dabit in dai jinsi guda ne za a hada yanzu da da waken ka zo tun na bara waccan kana neman sabon wake ka ce a mai waken mai sabo ya ce sai ka ba da tiya uku zai baka tiya guda to wannan bai halatta wannan riba ne ai irin shi ne bilal ya zo da tsohon dabinan shi guda tiya biyu ya je ya samo tiya guda ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi dan ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ainur riba wannan ita ce hakikanin riba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haka to amma in jinsi ya saba kenan wannan ana iya shi yasa ainihin yace wa amarna an nashtariya aka ne ko yace bil fid wa amarna an nashtariya al fiddata bil zahabi kayfa shi'ina wa nashtariya al zahaba bil fidda kaifa shi ina shi ma ya ce fasalahu rajulun sai wani ya tambaye shi yadan biyadin shin hannu da hannu ya ce kwarai ya ce haka za samitu haka ya ji daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mun ga wannan hadisin shi ma yana nuna mana abin da ya shahi saye da sayarwa na zinare da azurfa ko kuma zinare da zinare ko azurfa da azurfa ba za a yi mufadala tsakankaninsa ba idan aka yi mufadala menene ya zaman tore ba shine abin da hani ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai abin da ya dace shine ayi at-taswiya ayi at-tasawi ayi daidai wa daida tamka da tamka sannan kuma wannan ya nuna mana halaccin sai da akasin su yana a sai da zinare da azurfa kana da azurfa ka bada awaka zinare to wannan kuma kai fashe ito yanda kuka daidaita in gram 100 ne ka kawo na zinare ka ce gram 300 zai baka na azurfa kenan yayi idan ka kawo gram gram 300 na azurfa kana neman zinare aka ce gram 50 za a baka matakar kayar da kun daidaita kenan wannan yayi kenan wannan shine wato abin da malam ya kawo mana wato a ƙarshen wato wannan babe da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين